الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أنك يا مؤيد
فصل
ونفسلي
وأما وفور أقله وذكاء نبه نعم وتحواته نعم malam ya shiga wani fasalin daban da yake kwanta siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke gaira muktasa ba wanda Allah ne yake kyautarsu ga wanda ya so to keɓance annabi alaihi salatu wassalamu da waɗancan siffofi da aka faɗa eh, to yanzu zai shiga kuma wasu su kuma su wasu kalar daban ya ce wa amma wuƙura aƙalihi amma kaga cikar hankalin annabi wa zaka lubbihi da kuma wato tsarkin zuciyarsa wa quwwatu hawasihi da ƙarfin wato hawasi hamsa waɗannan hawasil hamsa ɗin da ake faɗa shine da ji da gani da tabawa da shinshinawa ko yawa da, da shafawa su ne hawasil hamsa guda biyar e to kowa yana da wannan amma nasa yana da bambanci da na dukkan talikai baki daya wanda nan gaba kaɗan malam mai ashafa zai ɗauki ɗaya bayan ɗaya kowanne inuna maka bambancin e ka gani ƙuru-ƙuru kuma abu ne wanda yake ya shafi ma hankali ba wai nasi ba ne da wanda bai imani bai kiyarda a hankalce in an gaya maka bai kai kasan cewa lalle nasa ba irin da sauran mutane ba ne kuma sannan Allah ya keɓance shi da fusahar harshe magana ƙarama sai kai littafi guda da ita jawami'il kalimi Allah ya bashi wannan wa itidalu harakatihi da daidaituwar har wato duk wani motsi nasa shine itidali harakatihi idan a tsaye yake kai zaka san cewa lalle a tsayen yake daidai wa daida ba irin tsayewar mu ba idan a kwance yake in a kishinye tsaye yake in tafiya yake duk wata harakati da yake yi duk zaka ga akwai bambanci kuma duka waɗannan malam mai ashafa nan gaba kaɗan zai kawo duka misalansu ka gani da idanka idan irinmu ne masu imani ko ba a gaya mana ba za mu imani idan kuma wanda yake mai dogaro da hankali ne sai abinda hankalinsa ya ba shi daidai wani abinda hankalinsa ya ga ba daidai ba ba zai yadda ba to zai kawo masa a hankalcen da kuma kyawawan ɗabi'unsa da mu'amalarsa ai falamariyata babu wani kokwanto fa annahu cewa shi annabi alaihi salatu wassalamu kana ya kasance a akalan nasi ya fi kowa cikakken hankali kuma sannan ya fi kowa tsarkakewar jiki da tsarkakewar zuciya to da za a ce wa man dabbara ko amraba waɗin halki da mutum zai lura ya yi bankice ya ga yadda tadabirahu yadda annabi alaihi salatu wassalamu yake gudanar da al'amuran bawaɗin halki abin da yake na halitta wanda yake a ɓoye wanda yake a ɓoye yadda annabi yake faɗarsu da mutum zai yi mamaki sai ya faɗi abin da cutar da cike jikin mutum wanda watakil bai sani bai ce ga maganin da za a yi waza wahirihim kuma sannan ya gaya musu abin da yake na abin da ya shafe su na zahiri da na baɗini duka da mutum zai lura da wannan duk zai gani duka wannan za a kawo misalansu wal khasati kuma haka nan mutum da zai tadabiri ya ga siyasar annabi al'ammati wacce take ta gama gari wala khasati da kuma keɓantacciya da ya ga al'amarin da babu irinsa a dukkan halitta ba wanda yake yi siyasatul amma ko kuma ka ce yanda yake siyasa al'ammati wacce ta shafi musulmi da wanda ba musulmi ba da yanda yake mu'amala da su ko wal khasati da yanda yake mu'amala da musulmi ko yawwa ko kuma ka ce al'amati ko wanda yake mu'amala wato da, da sauran jama'a ga baki daya wal khasati da yanda yake mu'amala da ahlul kitabu ma wanda su masu ilimi ne ko to yanda yake magana da su da yanda ake muhawara da munakasha duk zaka ga yaya yake ba irin siyasar sauran jama'a ba
ma a ajibi shama'ili ko tare da abun mamakin shama'ilihi ɗabi'o'insa
wa badi'i siyarihi da kuma kyakkyawan siyarihi sirorinsa tarihinsa ko siyarihi ko, ko kuma wato kyawawan ɗabi'un da yake siyarihi idan ya je gurin yaƙi fadlan amman balto ballantana ma kuma shine fabalan amma a fadahu ballantana kuma a ce ka lura ka yi bankice a kan amma a fadahu abinda ya kwaranyo shi minal ilimi Eh, wanda ya dinga bayawa na ilimi kenan iri-iri ilimin duniya da ilimin lahira duk babu wanda bai bayar ba Eh, alhamdulillah yanzu zamani duk yana ta tabbatar da komai Eh, ana ta bincike tura suna bincike a matsayinsu na matana ba tare da a matsayinsu na masu addini ba ba su da addini sai sun gama bincikensu kaf sai a ce ai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da kaza an faɗi wannan sai su musanta ce, ai ba ai na sai ka ji sun ce shekara ɗari ma da ya wuce nan a duk duniya ba wanda ya san wannan sai a ce to je ka ka karanta kaza translation kaza ka karanta kaza ka gani to duk wannan yana yana fita shine afadahu min min al-ilmi na'am wa qarrarahu min ash-sharri da abin da ya tabbatar da shi kuma duk bayan wannan na ilimi da ya bayar da wannan ɗabi'a kuma ya zo wa ƙarrarahu mina shari'i sai ya zo kuma ya kawo wato shari'a dalla-dalla eh duna dauna ta'allimin duk wannan fa da ake faɗa fa duna ta'allimin manzo Allah fa ba wai koyoye ba duna ta'allimin ba zuwa ya koya ba duna ta'allimin sabaka eh da za a ce ya gabata sai da ya je ya koyo sannan ya zo ya faɗa mu yanzu ba karatu muke ba sai da muka je gurin malamai muka zauna suka koya mana eh kuma suka tabbatar mun iya sannan sai muka zo muna faɗa to shi babu wannan Eh,
wala mumarasati babu kuma babu wani mumarasa shine tajaribi ko kace training eh yayi ta training yayi ta training har ya gwanance akan abu sannan ya zo ya faɗa bai yi wannan ba tarihi ya tabbatar bai yi wannan ba makiyansa ma duk sun tabbatar da wannan duk da tare da wannan ilimin da ya kwaranyo na'am wala muqala'ati lil kutubi minhu kuma sannan an tabbatar wala mudala'ati bai yi mudala'a ba bai yi bibiya na lil kutubi ga littattafan da suka ri- suka rigaye suka rigaye shi na ragowar annabawa a ce ya- ya zauna ya yi ta bi ya ta karantawa shi kaɗai ma ko da ba malami ko eh dan dan ya- ya sassamo abin da yake faɗa babu wannan tarihi ya tabbatar bai karanta wannan ba shi hasili ma ummi ne eh baya wannan karatun bare a ce ɗaukowa yayi daga wani littafi ko ji yayi damun can wani annabi ya faɗa a littafinsa kaza duk wannan mu'jizarsa ce eh Allah ne yake bance shi da waɗannan
lam yamtari fi rujhanin akalihi kuma babu wani abu wato da- da da zai yi jayayya fi rujhani akalihi ba abinda za a yi shakka a cikin rinjayen hankalin annabi mai duk mai hankali salimi ya san shi cikakken mai hankali ne
wasu kubi fahimi da kuma bayyanar cikakken wato zurfi da ƙarfi na fahimihi fahimtarsa li'awwal badihatin eh, take anan da an zo an karanta wahayi shikenan komun tsa- tsa- komun yawan aya komun yawan sura shikenan an gama kenan eh
وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه wa haza to kaga wannan abun duk da muka faɗa dinnan tun daga farkon fasali mimma la ya hataji wannan ai ai baya wani bukata fa ila takaririhi a ce wai sai an tabbatar maka shi litahaqqiqihi saboda ya zama haƙiƙa an tabbatar da haka tarihinsa ya tabbatar saboda ka baya bukatar wani wai sai an sake bi ana ta abin nan daman can an bin an tabbatar
وقد قال وهب بن منبه Eh, babban malamin nan wahabu bin abbahin din nan ya ce shi wannan wahabu bin abbahin din nan tabi'i ne kuma Allah ya bashi ilimi kwarai da gaske wato asalinsa da ba yahude ne kuma ya karanta littattafai banda a taura da linjina ma ya karanta littattafan da aka saukawa annabawa na baya ya karanta kusan saba'in da wani abu di ya san abin da yake cikinsu Allah ya masa gamdakatar kuma ya zo ya musulunta to ya karanta ya san duk abubukan da aka faɗa a can eh to gashi nan zai faɗa abin da
قرأت في أحد وسبعين gashi nan ma ya faɗa ya ce ƙara'atu na fa karanta fi ahadin wasa ba'ina kitaban na karanta littafi na na na- na na wanda aka saukarwa annabi annabi na karanta littafi guda saba'in da ɗaya فوجدت eh to duk karatun da na yi fa fa wajattu sai na samu a cikin duk wannan 71 din nan أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجه الناس a- أقلا sai na samu fa na na na- na- na fahimci cewa lalle annabi alaihi salatu wassalamu arjahun nasi ya fi kowa ya fi dukkanin mutane cikakken hankali وأفضلهم ra'ayan kuma ya fi kowa wato kyakkyawan wato fahimta
وفي رواية أخرى Eh, a wata ruwaya da aka rawaito daga gare shi dai shi wahabu bin manabbahin din فوجدت فيه fi jami'iha ko sai na samu a cikin duk wannan 71 din أن الله ta تعالى cewa Allah madaukakin sarki لم يؤذي جميع الناس bai ba wa dukkanin mutane ba fa بدء الدنيا إلى انقضائها tun daga farkon halittar duniya ila inqida'iha har zuwa karewar duniya Allah bai ba wani daga cikin mutane ba min al-aqali na daga hankali في في جنب عقله sallallahu alaihi wasallam kai wato a- a wato a a cikin wato haƙin annabi alai a cikin haƙin hankalin annabi alaihi salatu wassalam eh wato bai ba kowa wato abu- a- irin abin da ya ba annabi ba ya ba mutanen amma yaya ya ba su yaya ya- كحبة رمل sai ya ce sai ya ce dubban kicen da na yi na gano cewa in za ka kwatanta hankalin annabi alaihi salatu wassalamu da na sauran al'umma baki ɗaya to Allah da ya tashi rabon sai ya ba wa ɗan adam habbat ramlin ya ƙwayar wato ya ƙwayar dutse haka ramlin kenan ya ƙwayar dutse haka ya ƙanƙanuwa ita ya ɗauka ya ba wa al'umma ya ba wa nasu Eh, watakila ita kenan aka raba wa kowa da kowa Eh, eh, a tsakanin wato turbayar da take duniya baki ɗaya ƙwaya ɗaya aka ɗauka aka ba jama'a gaba ɗayan wato tsakonkwanin da suke duniya kuma su ne daidai da kamar hankalin annabi in ji wahabu bin munabbahin kenan Eh, eh, to kaga kwatancin kenan ko eh wannan fa duk ya abin da ya abin da ya ba wai da ka aka faɗa ba research aka yi bincike cikakke aka yi bincike ya cikakke a matsayinsa na babban malami eh tun da kaji mutumin da aka ce ya karanta littattafan da Allah ya sauka guda 71 ai ka san ƙwararren malami ne eh saboda in ba kwararre ba da ka karanta ɗaya ba za ba gane ya zaka yi ba sai ka ji ya gundare ka eh sai- sai ka ji ya gundare ka ka ajiye eh to haka abin yake to sai da ya karanta wannan ya ba da misali cewa wai wato tsakuwa kwaya ɗaya a cikin tsakon kwanin duniya ita aka ita ce kwatankwacin hankalin dukkanin mutane tsakonkwani gaba ɗaya na duniya kuma shine kwatankwacin hankalin annabi kwatancen yayi nisa kenan Mm.
wa qala mujahidu malam mujahidu tabi'i ne shi ma babban malami yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qama idan ya tashi fi salati zai yi sallah yara man halfahu kama yara man bayna yadayhi Yahi- yana kallon abin da yake bayansa kaman yanda yake kallon abin da yake gabansa da gabansa da bayansa duk ɗaya ne yana kallon komai da komai Eh, kaga wannan mu- wata mu'ujiza ce ko yawwa duk abin da ake yi a baya eh ai hadisin muslim ya tabbatar da wannan ko Eh, ya- ya- ya- ya- yana faɗa cewa yana gani ko anzurun ko eh, min wara'i ko yawwa ya faɗa to ka gani eh, wannan yana daga cikin mu'ujizarsa ba tare da wai ya sa ko mudubi ba ko wani abu da zai dinga gani ko eh, tunda yanzu kai in kana cikin mota ai kana ganin bayanka Eh.
saboda me saboda waɗannan gilasan duk da aka sama Eh.
an sa a gefen waccan kofa an sa a gefen wannan kofa an sa a tsakiyar motar da ka daga kanka kaga baya kana gani ne saboda gilas da za a ci da gilas din zaka gani ba za ka gani ba to shi babu wani hijabi babu wani s- sababi da da, da abin nan Allah ne kawai ya yadda ai hakan kuma ake yin hakan Mm.
wa bihi fusira qawluhu ta'ala da wannan ma cewa yana ganin gabansa yana ganin kamar yana ganin bayansa kamar yanda yake ganin gabarsa da shi wasu malaman ma suka fassara wato fada Allah madaukakin sarki wa taqallubaka fi sajidina eh ka gani wata fassara kenan eh wannan ko wasu malaman ai sun fassara mafi yawan masu tafsiri ai sun ce nas- nasabar annabi ake fada shine wata qallubuka fi sajidina nasabar annabi tun daga annabi Adamu haƙi zuwa kan Abdullahi haƙi zuwa kan Amina ha- daga kan Hawwa'u haƙi zuwa kan eh, Nana Amina ko shi ne wato wannan shi ne taƙallubu kafin sajidi na ɗin Eh, tsatsansa ya fito daga annabi Adamu ya shigo tsatsan 'ya'yan annabi Adamu to tun daga nan gaba ɗayansu sajidina babu masu shirka gaba ɗaya tun daga kan annabi adamu har zuwa kan uh, iyayensa da suka haife shi ya zama sajidina a haka fassara mashahuriya kenan amma anan kuma sai aka wai malaman suka ce zaka iya fassara ta ma da cewa wato qalbuka fi sajidina kana kallon abin da yake bayanka kaman yanda kake ganin abin da yake gabanka
wa fil mu- muwatta'i an alayhi salam an haka nan an rawaito hadisi a cikin kitabul muwadda na imamu maliku anhu ko eh daga dai shi wahabu din kenan eh ko ni la arakum min An- wara'i anhu daga annabi alaihi salamu yace inni la arakum ka gani inni ina fa ganin ku ku- eh, ina ganin ku min wara'i zahari daga bayan bayana ina ganin ku da eh, duk da kuna bayana to ina kallon ku haka aka rawaito a cikin muwadda Mm.
wa nahu an anasin Haka- sahihaini haka nan ma an rawaito wasu- kwatankwacin wannan inni la'arakum din nan amma shi kuma daga Anas a cikin sahihaini a cikin Buhari da Muslim su ma sun zo a ciki Mm.
wa an aisha radiyallahu anha misluhu haka nan ma an karbo daga ummul mu'minina misluhu misalin wannan قالت زيادة إيه.
زاده الله Eh, ta faɗa ta ce eh, ziyadatun wani daɗi ne za da hullahu ko iyaha ko da ya ƙara masa ita fi hujjatihi a cikin wato hujjarsa Eh, ta zamanto tana daga cikin mu'ujizar annabi Eh, duk abin da yake a bayansa yana kallonsa kamar yadda yake gani Eh, wani daɗi ne da Allah ya daɗa masa
وفي بعض الروايات a cikin sashen wasu ruwayoyi kuma daban إني لأنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي Eh, wata ruwayar ya ce ni la'an zuru ni fa ina kallo min wara'i daga bayana ina ganin duk abin da yake bayana kama an zurumin bayna yadayya kamar yadda nake ganin abin da yake gabana da abin da yake gabana da abin da yake bayana ba su da wani bambanci a gurin ganina a wata ma ruwayar cewa yayi inni la absuru in ina ibsari ina ina kallon ku min kafaya yawwa ta hanyar wato ƙeyata kamar yadda nake ganin abin da yake gabana ina kallon ku na'am waka baki bin
baki bin muhaladin ya hakaito ya haikato daga ummul mumini na Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ummul mumini na ta ce manzo Allah sallallahu alaihi fa ya kasance ya rafi zulmati yana gani a cikin duhun duhu kama ya rafi dawi kaman yanda yake gani a cikin haske tar yanda zai ga abu tar a cikin haske haka zai ganshi komun duhun abu
wal akhbaru kathiratu
malam yace kai a takaice ma dai in gaya ma al akhbaru hadisai da labarai da asaru kasiratun suna fa da yawa fa sahihatun kuma ingantacce ne ba za'ifai bane eh bi ru'yatihi an tabbatar da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam labarai sun tabbatar sahihai a cikin ganin annabi alaihi salatu wassalam ya ga mala'iku kuma ya ga shaidan aljanu kenan ya ga mala'iku ya ga kuma wannan daman kuma ai kowa ya san sayyidina jibril alaihi salatu wassalam ai yana zuwa masa ko da yaushe ko yawwa to shi kada aka keɓanta wannan sai kuma sauran annabawa kenan kai gani an tabbatar da haka kuma yana ganin shaidanu ma ko hadisin abdullahi bin mas'udin ai ya tabbatar da shi ko ya je ya tafi da shi tare da shi ya je ya shata masa wani guri ya ce ya shiga nan ko me ka gani kar ka fita kai zaiwanka a nan gurin kar ka fita ina zuwa zan dawo ya ce yana kallon manzo Allah ya tafi har ya kure baya ganin shi ya ce ina tsaye da daddare ne ya ce ina tsaye malam ba sai in ji iska bubububu ta abin nan ba sai in ga ta turnike sai in ga wani irin abu haka malam ya firgita ni sai in yi zan fita daga nan gurin nan sai in tuna ya annabi ya ce kan fita ya ce sai kawai in dawo ya ce in an jima sai in ga wannan in an jima sai in ga wannan ya ce can bayan an daɗe sai ga annabi ya dawo da ya dawo sai yake gaya masa sai ce ai da ka fita to har abada ba za ka dawo ba ya ce ai sarkin aljanu ne ya zo ya nemi cewa in zo musu wa'azi in ba su addinin gaya musu shari'a kuma na je shi ne na je kuma daman dan wani abu ne ya faru ne musu sulhu a tsakaninsu ne musu sulhu kuma na gaigaya musu abubuwa har suka roƙe ni cewa menene abincinsu na ce musu to duk abin da aka ci ba a ambaci sunan Allah ba ragowar duk abin da za a ci in ne ba a ambaci sunan Allah ba to abincin ku ne wannan na to kaga kaga yana daga cikin mu'jizarsa kenan ko yawwa ganin mala'ika kuma ai kaga sai wanda Allah ya yarda shi shi kadai ne yake gani ko mala'ika jibril ai ya sha zuwa a gaban ummul mu'minin Aisha ko amma sai ya zo da surar dihilait ko da isura yake zuwa ya ce mata mala'ika jibrilu ne ya ce a gaishe ki ta ce ni ma a ce ina gaishe shi ce don kai ma kana ganin mu abinda ba ma gani kaga shaidar ai yana gani ke na warufi an najashiyu babban wato najashiyu ko ka iya cewa babban sahabin nan wanda yake dan afirka ko lokacin da ya rasu ko rufi'a sai aka daga gawarsa yana can habasha ɗinsa mala'ika jibril ya zo ya gaya annaba alaihi salatu wassalam ya ce sahibinka ya rasu na jashi ga ya can ba shi ne wanda annabi ya ta tura mutanensa ba da tsanani ya tsanani ba ko ba haka ba shi ne fa wanda za a wato sahabbai za su tafi gurinsa masanin taura da linjina ne ko sun je mushirikan ƙurayshawa tawaga farko ai sun je aka tura aka je aka tura aka tura wata tawaga suka je suka same shi suka ce waɗannan mutanen fa sun baro mutanen su ne daman can sun fitini mutanen ƙasar su ne fa shi isa aka kore su suka taho gurinka in ka sake ka bar su a cikin garinka to muna tabbatar ma da waɗannan mutane fitinannu ne sai sun karɓa mulkinka wannan kujerar da kake kai wata rana sai ka zo ka ga su ne akai kaza kaza dai ɓace iri iri abin nan to tunda mai ilimi ne shi ya ce to shi ke a kirawo su aka kirawo su ya dinga tambayoyi me isa kaza wane ne shi wanda kuka ce kaza kaza a cikin kakanninsa akwai wanda ya yi mulki akwai wanda ya yi sarauta akwai mai kuɗi akwai kaza kaza duk su ne alaman mai son mulki kenan kuma alamun cewa ai gado na shekara da shekaru sai na karɓo kayan duk ya ji komai to me ya zo da shi ya faɗa ya ce kamar yaya da me kuka zo sai suka karanta masa suratul maryam suna karanta wannan sai aka ga yana hawaye ya ce a ina kuka san wannan ya aka kuka san wannan ka ce ai shi ya zo mana da littafi kaza kaza kaza ya ce wallahi haka aka ambata a cikin attaura da linjila ya ce ku je ku zauna duk inda kuke so duk wanda ya taba ku ni da shi ne to shi shi ne na jashi lokacin da ya rasu kaga shi yana can afirka annabi alaihi salatu wassalamu kuma ga yana yana yana madina to shine sai sai mala'ika jibril da da mala'iku suka zo aka ga annabi aka aka dago shi manzo Allah sallallahu alaihi yana madina shi kuma yana habasha kowa ya san habasha ko ina jin ai tace Addis Ababa ko yawwa ai kowa ana bi ta nan ne to anan aka aka daga shi manzo Allah aka zo aka yi sahu gashi yana kallon sa shi yana madina ga yana kallonsa yana masa sallah sahabbai da mala'iku duk sun yi sahu kwarai da gaske sai a kwarai da gaske ai malamai sun yi bincike ma sun ce sun tabbatar da cewa addinin musulunci daga maka ba inda ya daga kafarsa sai a habasha kafin ya je madina sai da ya je habasha kaga ai kafin ai hijira can kai ta hijira ko ba haka ba kuma an gaya masa addinin kuma ya yarda da addinin ya ba su goyon baya ya ba su tsaro ya ce kar a motsa suna alfahari haka akwai wani mai bincike dan afirka dan dan senegal ne ya yi rubutu sosai yana wa larabawa gorin cewa suna raina bakake to mu gaya muku cewa mu addinin musulunci kafin ya je madina sai da ya zo garin mu to yana daga cikin mu'ujizar annabi kenan eh kaga dai tsawon nisan abin ko amma yana masa sallar jana'iza shi yana ganin sa eh shine warfi annajashiyu lahu hatta salla alaihi ko eh wa baitul maqdisi kana wasafahu li quraish eh haka nan ma wata mu'jizar ta annabi wanda Allah yake bance shi da shi wa baitul maqdisi ko da baitul maqdisi ko hina wasafahu li quraish lokacin da ya dinga siffanta wa quraisha lokacin da yace yayi isra'i ai washe gari da safe abun mamaki Abu Jahal shi ya fara zuwa ya samu ya samu annabi alaihi salatu wassalam yace yace a fadarsa yace Muhammadu yace akwai wani labari ne yace eh kware da gaske akwai labari yace menene yace ai jiya da daddare na je Baitul Maqdis yace eh Baitul Maqdis yace eh ka je yace eh to yace yanzu wannan maganar da ka faɗa min idan na kirawo mutane na ce ka faɗa za ka iya faɗa ya ce ƙwarai zan faɗa mana in kirawo su ya ce ya mashar kaza ya dinga kira aka taru ɓal ya ce faɗa musu abin da ka faɗa min ɗazu ya ce jiya da daddare na je baitul maƙadisi na yi sallah da annabawa na ga kaza ne kaza ne ka ce a a kowa daga mai tafi haka irin abun mamaki din nan la ilaha illa kaman kai ne musulmi kan la ilaha kaga ai kana mamaki ko sai mai dora hannu aka ya kai wannan babban magana ce to abin da za a yi ai mu mun saba zuwa baitul maqdisi shine ya baitul maqdisin yake ya yake shine wa baitul maqdisi hina wasafahu li quraish kawai sai jibril baitul maqdisin gaba daya sai ka zo ka ajiye shi a gaban sa kaza a daidai ina yake sai ce a guri kaza yake kusa da abun ma akwai kaza ko ce a'a ai ku haka ne to kaza fa sai ce kaza kofa tana kallon ina ta dalla dalla wasafahu liqura ya dinga lissafa masa eh min hasaisihi kenan eh to shine wa baitul maqdis wasafahu liqura lokacin da suka yi masa wato tahaddi in dai kaje to faɗa mana yaya kaza yake ya kaza yake na'am haka nan ma lokacin da annabi ya isa madina ya gina masallacinsa na farko a ƙuba daga nan da aka tashi aka shiga madina zai gina wannan masallacin nasa da muka sani ko yawwa saboda haka shi ma sai mala'ika jibrilu gaba ɗaya ya je ka'aba ya ɗauko ka'abar ya kawo masa ya ce ka ta zama daidai saiti da ka'aba din ita ma haka aka ɗauko ta aka ciro ta ba na mata ji da huda zai gina masallacinsa daidai inda liman yake tsayawa to shi ne daidai saitin ka'aba yake haka nan ma an hakaito labari daga annabi alaihi salatu wassalamu haka nan an ba da labarin cewa annabi alaihi salatu wassalamu yana daga cikin mu'ujizarsa ya rafi surayya yana kallon a cikin surayya wannan tauraron ko taurari din ko ahada ashara na jaman wato taurari goma sha ɗaya masu tsananin haske 'yan ƙanana ne amma duk nisan da suke da shi yana ganin su kaf ɗinsu malam mai ashafa ya ce wa hazihi duk wannan abin da muka faɗa maka tun daga farko fa har zuwa nan kulla ha kenan ko ya ce mahamulatin abar ɗauka ce ala ru'iyatul ain da idan sa fa ya gani da ido ya gani fa ba wai ba wai a zuci bane eh ka dinga haikaitowa duk wanda ya taba zuwa maka yanzu muna nan ai zai iya gaya maka ko eh in ka taho daga daga daga titin daga titin bin ladan ko zaka ga bin ladan a bangaren ka na dama idan wannan yake premier hotel kai sauka ko ce maka yana bangaren dama zaka hau wannan tozan la'arabu din da hausa suke cewa ko yawwa kana gangarawa kana hawa tudun zaka zaka ga annujum din ko wannan babban hotel din yace kana gangarawa kuma ga darar tauhidi ai duk a zuciya ne yanzu yana can ne yake faɗa to shi annabi ba haka bane eh da idan sai yake gani bambancin kenan
Ƙaulu Ahmad bin Hanbali cewa da idan sa yake gani shine zancen da Ahmad bin Hanbali ya faɗa eh da wasu malaman ma
wa zahaba ba'duhum ila raddiha ila ilmi eh amma wasu malaman sun tafi zuwa cewa a'a kaman yanda muka faɗa din nan ne shi ma kaman haka ne eh amma shi isa kaga su bai faɗi bai faɗi sunayensu ba wanda suka yi raddin amma ya faɗi Ahmad bin Hanbali ko eh saboda matsayinsa a sunna ko eh shugaban ma ƴan sunna ake ce da shi eh in dai ya faɗa kuma ai an san ba wata a ciki to shi sama ya faɗi sunansa eh wa zawahiru tukhalifuhu eh malan yace wa zawahiru kaga dai zance wanda yake a bayyane a fili ai to halifuhu zancen ka ce wai da ilimi yake gani ya saba wannan abinda muka gani a zahiri da sauransu ai ya saba wannan ka ce da ilimi ne eh kuma babu wanda zai wato zai ce ya san dukkanin waɗannan abubuka keɓance keɓancen annabin da yake da shi babu ihada eh ko wala ihalata babu wato mahal wanda zaka ce wai ba zai yiwu ba wala ihalata kenan ka ce wai wannan abun fa ba zai yiwu ba ko a'a wahiya min min hawasil anbiya'i ai da mun wannan yana daga cikin keɓance keɓancen da Allah ya wa annabawa da kuma ɗabi'unsu duk ya keɓance su da wannan kamar yadda abu muhammadu ya ba mu labari sunansa kenan al'adalu daga cikin littafinsa abul hasan al-muqri haka nan abul hasan al-muqri ya mana ya zantar da mu shine fargani nisbarsa kenan haddasatna ummul qasim wato mahaifiyar ummul qasim ta zantar da mu yar abi bakari ita kuma ta karbo daga babanta shi kuma babanta ya ce mata haddasna sharifu sharifu ya gaya mana sunan abul hasani ali bin muhammad al-husaini ko na'am حدثنا محمد بن محمد
محمد بن محمد شي ما يا زنتر da mu bin sa'idin حدثنا محمد بن احمد محمد بن احمد يا زنتر da mu bin محمد dan Muhammad bin Sulaimana حدثنا محمد بن مرزوي محمد بن مرزوق ya zantar da mu حدثنا همام همام ما ya zantar da mu حدثنا الحسن
yawa haddasana al-hasan hasan ya zantar da mu eh ya karbo daga qatadata shi kuma ya karbo daga yahya bin wasabin an an je kan sahabi kenan eh aba huraira Allah daga aba huraira Allah ya kara masa yadda shi kuma ya karbo daga annabi alaihi salatu wassalamu annabi yace lamma tajallallahu azza wa jalla bi Musa alaihi salamu lokacin da ubangiji madaukakin sarki tajalla yayi tajalli li Musa alaihi salamu ko ga sayyidina Musa alaihi salatu wa salamu ko ai bayan an gama wannan tajallin da duk abin da ya faru wanda aka ambata a cikin suratu Taha sai manzo Allah ya ce kana yabsiru sai annabi Musa ya zamanto yana ganin annamlata ko tururuwa alasafa a kan wato fan dutse fi lailatul zalma'i a cikin tsananin duhu kuma ita tana kan fan dutse tururuwa tana tafiya sayyidina Musa alaihi salatu wassalam yana kallanta masirata asharatu farasiha tafiyar farsahi goma yana kallanta duk farsahi kuma mul uku ne uku so goma nawa talatin tururuwa tana kan dutse a cikin tsananin duhu tafiyar wato mil talatin annan musa yana nan yana ganinta kaga wata keɓanta ta annabawa kenan ko haka annabi ya ce to ka gani darajar da Allah ya ba annabi Musa kenan eh yaya kake tunani kuma shugaban annabawan no
wala yabudu ala hadha katasal nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ma zakarnahu eh yace wala yabudu karka ji wannan an fada fa ba zai fa ture cewa na haza ga wannan ba cewa annabinmu alaihi salatu wassalamu a keɓance shi bi ma zakarnahu da abin da aka ambace muka aka ambace shi din duk abin da muka faɗa a baya kenan min ko min hazal babi na daga wannan babi me bayan an yi isra'i eh da kuma huzwa na daga abin da ya gani da wato huzwati kenan hazzi kenan bima ra'a na daga abin da ya gani min ayati rabbihil kubra ko haka kawai Allah ya ce ayati rabbihil kubra wace ce Allah ne ya sani annabin ne ya sani shi da aka nuna masa duk da cewa malamai sun yi kokari Allah ya saka musu da alheri ma'ana abinda malam yake faɗa a nan karkaci cewa an keɓanci annabi musa da ganin wancan ko da kaza kaza ka dinga ganin cewa to ai waɗannan kenan ba za su yiwu ba a gurin annabi ya ce min a ina ai ai abin ba haka yake ba ba zai kore wancan ba na'am na'am qad ja'atil akhbar ko labarai da asaru sun fazo cewa shi annabi alaihi salatu wassalamu fa sara'a ko yayi musara'a yayi musara'a da rukanata mun faɗe shi wannan nan ko shekaran je ne ko rukanata sunan wani mutumi ne gwanin kokawa ne ko to sara'a wato manzo Allah yayi kokawa da shi shi wannan rukanata din ashadda ahli waqtihi duk zamanin sa ba wanda ba wanda ya kai shi iya kokawa ba wanda ya kai shi karfi ba a taba ganin wani ya ya ka da shi ba saboda karfinsa saboda iya kokawarsa eh to manzon Allah yayi kokawa da shi manzan Allah salama ya ce da shi ka musulunta mana rukanatu
wasara'a bara kanata eh daman kuma sara'a tun zamanin jahiliya ko ya ce da shi ka musulunta mana eh kana shadidan ko eh wato mai tsananin karfi ne eh irin abun nan na na abun nan ya ce to wanda ya so kake yi musulunta ka zo mai kokawa in ka kada ni zan musulunta ce za ka musulunta ya ce ya ce to bismillah aka zo aka kama kokawa alaihi salatu wassalamu sai da ya daga shi in a zamani nan mu ne ko mu yanda kake ka ce sai da ya nuna wa rana duk karfinsa sannan ya maka shi da ƙasa ya ce a bai yadda ba a sake aka sake na biyu ya sake daga shi ya maka shi da ƙasa a sake na uku kenan sai da aka sake na uku da Allah ya taimake shi ya yi masa abin nan sai ya ba shi shari'a sai ya cika alkawari sai ya musulunta salata marratin gashi nan ma mai ashufa ya faɗa awadahu ya dinga cewa musaki daya musaki har so uku shine salasa marratin din eh bai shirya ba kenan ko eh ai bai shirya ba san mata ta kai a saki duk wannan ukun fa annabi alaihi salatu wassalam ka da shi yake
wa qala abu wa ba a taba tarihi ba a taba samu wanda ya kayar da shi ba kaga wata mu'jiza ce kuma ba wai kayarwa normal karewa da muka sani ba fa sai ya daga shi sama sosai eh kamar yadda za ka abin bai kai ya kawo ba na'am
wakala abu huraira abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce ban taba ganin wani mutum ba daya ban ban taba ganin wani wanda ya kai wato tafiyar annabi ba ko saurin safi mace yi a cikin tafiyarsa ba in dai annabi yana tafiya ni ban taba ganin wani wanda yake tafiya irin tashi ba wallahi ya ce kamar in yana tafiya kai ka ce ninke masa ƙasa ake yi saboda saurinsa sai muna bubbinsa a gurguje a gurguje haka sauri sauri guje gudu haka kai ka ce kaman an tuduwa lahul arad kai ka ce kaman an nade masa ƙasa ne na landa jahadu an fusu ka gani ai mu muna takura wa kanmu don mu bi shi ɗin ka gani ba wanda zai ya bari annabi ya masa nisa saboda kwaɗayin alheri ko to na na jihadu sai mun dage muna takura muna ta gudu gudu sauri sauri wa huwa gaira muktarisin ko shi kuma ba wai wai wai wai wai da gangan yake yi ba eh mayalin ko ba wai yana yi bane dan abin nan takalifi ko abin nan ba haka ɗabi'arsa haka Allah ya masa wannan baiwar
wafi siffatihi alaihi salamu eh haka nan a cikin wato siffar annabi alaihi salatu wassalamu anna dahikahu eh tabassuman haka nan dariyarsa to ta kasance murmushi ne baya kyalkyala dariya idan manzan Allah zai juya to gaba ɗaya yake juyawa ba da wuya kawai yake yin haka ba yana juyawa gaba ɗaya ne idan ya yi tafiya e masha ta kallu'an sai ka ga yana tafiya irin tafiyan na ta dub-dub haka shi ne ta kallu'an kamar irin kana gangarwa daga dutse ai ka san tafiyar ka ba irin normal tafiya ba ce in kana gangarwa daga sama ko da daga bene kake tahowa ai zaka ji tafiyar ba irin normal tafiya ce ta ƙasa haka ba shi ne ta kallu'an min sababin eh kai ka ce kamar yana gangarowa ne daga wani tudu sallallahu alaihi wasallama duk wannan mu'ujizozi ce da Allah ya keɓance shi da shi na wani fasalin ko ga wurin kuma da wurin minti goma sha akwai ɗan lokaci ai eh wani fasalin kuma to wancan dai ya faɗi wato siffofi da ɗabi'o'i ko wanda ana iya gani gashi eh to kuma yanzu ya faɗi waɗanda suke sai ko masu ilimi ko kuma siffofi ne na baɗini eh wa amma fasahatul lisani amma kaga fasahar magana ta annabi da balagar zance duka shine fasahar manzo Allah salama fa ya kasance fa min zalika a cikin wannan fasahatul lisani da balagatul qawli fa ya kasance bil muhallil afdali yana bigire wanda yake mai madaukaki mai daraja kuma yana gurin da yana gurin da allazi la yujhalu gurin da babu wanda zai jahilci wannan fasahar da wannan balagar da salasati tabai wato da dabi'a ko magana wacce take mai tafiya duhudar da kuma bara'at manza'in da kuma wato wato iya magana ta ta ta wato ciro abu bara'ata bara'a shine in za ka yi magana akan abu sai ka idan idan misali a ce za ka yi rubutu akan nahawu to idan ka zo fara kana Allah godiya alhamdulillah kaza kaza ko to sai ka dinga hadawa da kalmomin da suka shafi nahawu din tun ma kafin ka fara sai a ce bara'atul istihlali da kuma magana wacce take wato ‘yar ƙanƙanuwa amma makaɗa'in mai yanke hanzari duk abin da za ka yi tsammani in an ka faɗi kalma ɗaya guda biyu tak za ka yi tsammani ka ce kai to ai ba a ce kaza ba kaza da ka bincika sai ka ga da kaza ɗin a ciki shine ijazi a kawo zance a takaice da kuma wato lafazi wanda yake salisan kyakkyawa tsayayye da jazalata kaulin shine balaga shine fasaha din dai da kuma duk da wannan sihati ma'anin zaka tarar ma'anonin da ake faɗa din wato na gaske ne daidai suke kuma fa duk a wannan babu takallufi ba wai kallafawa kansa yake yi ba daman can ai an bawa annabi alaihi salatu wassalam jawami'il kalimi ko zance wanda yake kaɗan amma jami'i ya tattara komai an keɓance annabi bi bada'il hikami da daɗaɗa kyawawan wato hikimomi kuma an sanar da shi alsinata ko harasan al'arabu larabawa an sanar da shi harasan abin lahaja kenan ko hausar da ake yi a sakkwato ba irin ta ake a kano ba hausar da ake a katsina ma ba irin ta ake a nan ba har bauchi ma ba irin ta ake a kano ba kowace ta sha bamban to duk irin waɗannan akwai irinsu a cikin larabawa ma to duk abin da yake waɗancan ɗin ya san su na'am ya kasance yuhaɗibu yana zance kulla ummatin da kowace al'umma ta waɗannan larabawan da za su zo bilisani ha da yaranta da wannan lahaja ɗin tata yana tattaunawa tare da ita bin lugati ha da lugata wai bari biha wai bari biha hamma yana yin mubaraza haka an tattauna biha da yaran nasu fi manzi balagatiha a cikin balagar in yi zancen da su sai ya kawo musu abubukan ma da ba su sani ba a cikin abun nasu na balaga min ashabihi hatta kana kasirun hamma da yawa daga cikin sahabban annabi yas'alunahu sai suna tambayarsa fi gairin maudinin ba a guri ɗaya ba fa eh so da yawa kenan eh an sharhi kalamihi ya rasulullahi ka ce kaza fa ai mu ba mu san wannan kalma ba ma ko wannan ba mu gane me ake nufi ba ga su tatattun larabawa ne sun yi zaman jahiliya ma duk abin sun sani ba irin wannan bane ba su zauna abin ni ba bare a samu wasu yarurruka daban da za su shiga cikin yaransu amma duk da haka sai sun tambaye shi bayanin abin da ya faɗa ya yi musu tafsiri ya yi musu bayanin abin da ya faɗa
man ta'ammala hadithahu wa siyarahu eh to duk wanda da zaka binkita na hadisin sa da aka rawaito wa siyarahu da tarihin sa ko alima zalika ai ya sani wanda duk ya san ilimin hadisi ko ya karanta hadisi ya karanta su magazi da sauransu ai ya san wannan haka ne wata haqqaqahu kuma an haƙiƙance haka wanda suka karanta din sun haƙiƙance sun yi ta haƙiƙin abin walaita kalamuhu ma a ma quraishin wal ansari wa ahli hijazi wa najdin
kalamihi ma a alhamdani ko ka gani malam ya ce ba abinda zai zame shaida ma ka san haka zancen da zai yi da ƙureshawa ai waɗa ƙureshawa kowa an san su ne gwanin zance su ne shugabannin laraba saboda ka'aba a hannunsu take to kuma Allah ya ba su fasaha to zancen da zai yi da ƙureshawa da irin wanda zai yi da mutanen madina da ma irin wanda zai yi na mutanen hijazi ko da mutanen najadu eh najadu irin mutanen nan ne mutanen ƙauye sosai eh a larabawan ma in sun yi magana sai an nemi fassara ko yace go ka kalamihi to ba kaman yan zantin da zai yi da waɗannan ba haka zai yi da zilmi isharil hamdani ba shi mai isharil hamdani wani wata kabila ce da take yaman eh ba cikakkun larabawa bane ko shi ma da ɗifahatul na hadi ko shi ma ba haka zai yi magana da shi ba tarihi ya tabbatar da lokacin da ya rubuta wasiƙunsa ko ai an rubuta wurin wasiƙu hudu an tura an tura farisa an tura yaman an tura baharaini malamai sun bi abin nan ɗin waɗannan wasiƙun eh za ka ga larabcin da yake cikin da aka tura wa baharaini da abin nan larabci ne mai kwari wanda sai ka nemi kamus amma wanda aka tura wa farisa kuma larabci ne irin magagari ma sai mu iya gane abin da aka faɗa saboda ba larabawa ba ne siyasatin da'awa kenan hagan to shine wannan zilmi ishari din da difahatu din nan da nahadi su duk ba larabawa ba ne yanda ya magana da su sai a nemo wato kananan lafazai wanda za su gane dandana da kaɗi na bin hana na talulaimi shi ma haka wal ash'asi bin qaisi da wa'il bin hujjalil kindi wa gair hadar mauta hadar mauta daman a can kasar yamai take duk waɗannan suna daga cikin yankuna na hadar mauta e to yanda ya magana da su saboda ba ba ba su iya larabcin sosai ba ba haka yake wancan ba yaman ko da haka nan yanda ya zance da sarakunan yaman ba haka ya zance da waɗancan ba manzul kitabahu ila hamdana eh to sai mu kwana anan eh dan shi yana da yawa wannan magana eh zai malam zai kawo maka abin da ya faɗa din ne ya gaya wa shi hamdana din da kuma abin da ya abin nan din eh wato na na kamar na akasa abin wata kyallaha yanda ya magana da ƙurayshawa da waɗannan su waɗannan su su tataccin mutanen ƙauye ne eh su su su zilmi ishara din da su kadari din nan tatattun na can cikin daji ne to za ka ga kalmomin da aka faɗa a cikin abin nan ɗin dole sai ka nemo kamus a kusa da kai Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara annabi farila da wasila Allah ya arzuta mu da sansa Allah ya arzuta mu da binsa Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ai daman a cikin karatun a baya mun yi magana na na amina mahaifiyar annabi alaihi salatu wasalam ai ta faɗa tunda ta haife shi ta ce ta haife shi bata ga duk wani abu na kazanta da ake haifuwar jariri ba ko eh to kaga tun daga nan kenan wannan na zahiri kenan eh tun daga haihuwarsa zahirinsa ai ba a ganshi ma da wannan daman kazantar ba eh kenan sannan da baɗininsa kuma wanda ba a sani ba ai Allah cewa yi wa innaka la'ala hulikin azima eh to kaga daga sanda aka haife shi ga tarihinsa har zuwa wafatinsa an tabbatar mana da tsarkakakke ne ta kowace fuska kamar yadda ka faɗa sharu ta ɗabi'arsa mu'amalarsa ko ba haka ba zama da iyalinsa zama da sahabbansa da sauransu duka misali ko to kaga wannan shi kuma in an ce wa innaka la ala hulikin azimin to tun ma kafin a zo haihuwarsa kenan eh wanda ba wanda ya sani sai Allah ko to duk gaba daya a tsarkake yake yawwa to kawai abinda mu za mu iya yi shine dama ai annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana ya bar mana abu biyu in dai mun yi riko da su ba za mu bata ba da qur'ani da sunnarsa to sai malamai suka ce yanzu annabi baya nan da jikinsa baya nan da jikinsa to amma yana nan ruhiya tunda sunnarsa tana nan eh to mu abin da zamu kwatanta shine mai ta roƙon Allah Allah ya ba mu ikon mu dinga bin sunnar tasa sau da kafa to mun tsarkake shi kenan eh kuma in dai zamu bin da irin wannan abin da muke karantawa ai shi zai ba mu dama cewa mu san ga abin da magabata suka yi mu ma ga abin da za mu iya yi mu dinga kwatantawa amfanin karanta irin waɗannan ɗin kenan Allah ya samu dace